بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب ربنا اننا سمينا مناديا ينادي بالايمان الايات حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما اخبره انه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في ارض رسالتي واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في دورها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا اتسف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآية الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصلاه مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسي واخذ باذن اليمنى يفشلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم اتجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين حبيبتين ثم خرج فصلى الصبح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم باب ربنا إننا كنا نبي نبي نبي نبي الإيمان يا كنت من كرا يا كرا باب الإيمان ذكرى كل مسلم سعيد أما أما ربط بن سليمان أو قريش مولى بن عباس ما ربط بن سليمان يا كربو بن قريش وين أن مولانا يدعى عبد الله بن عباس yake cewa annabi abbas ce abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma Allah ya akhbarahu ya ba shi labari shi kurai annahu cewa shi abdullahi bin abbas ba ta inda mai nunata ya kwana a nan wajen mai mulka umar mu'minina zai da jin sallallahu alaihi wa sallam mata annabi sallallahu alaihi wa sallam wani ya kala su ita kala su ta ƴan uwar wato mahaifiyarsa eh ƴan uwar mahaifiyarsa ce kala abdullahi bin abbas ce babban jabi sai na kwanta fi arzi mai a fatan wato matakin wajen yau kwanta sai sun ga a wajen hajji matakin wata ja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi fi duniya da manzala sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa sai da umarni ya mu'min su zo ya kwanta a tsayin matakin fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzala sallallahu alaihi wasallam wato ya bacci a tsayin zai kuma laifin har sai yayin da dare ya raba au qablahu ko kuma kafin raba wata ran fikalilin da kaɗan hau ba da ko kuma bayan dare ya raba fikalilin da kaɗan ma'ana kafin rabin dare da kaɗan ko kuma bayan rabin dare da kaɗan da iskar kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya farka fajar da sai ya zauna ya fito min nawa a wani yake yana shafe bacci da fuskar su da yake da hannunsa da ya gama sun makara al'ashirar aya da fawatin sunan ali imran da ya gama sai ya karanta ayoyi goma na karshe da ke tura ali imran sun makama ila shannin mu'allakatin sai ya tashi ya shigo da wata sarka da aka rataye wato minha da gare ta to shi ke nan fito ba minha ka fito ba minha sai alwala minha daga wannan sarkar fa sana wudu'a kuma ya kyautu sai alwalarsa sun ba kama sannan sai ya dace sali yana talla kalan na fas na yana na fas yake na ga haka ba kuma juna sai na tashi fasa na su mutula ma sana sai na aikata irin abin da maza na suna ya aikata sun maza haka sai na tafi ka kuma ila danki sai na tsaya wato a gefen maza na sallallahu alaihi wasallam na tsaya a gefensa ko za a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tafi jumla sura za ta za ta nuna sura hannunsa na dama ala a ci a kan kaina wa a kan mutum izini ke rubo kunne da kunna da kunne na alimna na dama ya fito ha yana lankwasa ta fatan laraka ta yi ke ma za ta sallaci raka a ji sun ma raka ta yi musallar raka a ji sun ma raka ta yi musallar raka a ji ثم ركعتين كذا ركعة دي ثم ركعتين كذا ركعة دي ثم ركعتين كذا ركعة دي ثم أوتر كذا ثم يوتي ثم ارتجع كذا ثم يشجع حتى جاء أبو المؤذن حتى يجرى صلى يومك فقام في شاكي فصلى ركعتين في صلى ركعة دي حبيبة سوكا قام ذلك ثم خرج sannan sai ya fita da ta sallar kuma ya yi kuma yin sallar da asuba ya kowane ma mataki yana da fadi yana da tsayi eh mataki ba haka yi gaba eh da ai zan gine fadinsa zan kuma gine tsayinsa kuma lokacin tara kamar da aka ce ya kwanta a fadin ba za ka da yaro da tsayi eh tsayi yana yaro da shi abu da yaro ba kuma ita mai nuna duk ɗan uwan mahaifiyar
na'am kuma ba wai kwanciya ce irin wancan ta al'ada ta mutane na haka
سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال ابن عباس يستنكف يستكبر قواما قوامكم ثم آيشكم لهن سبيلا يحل الرجم للسيد والجد لل- ها؟ قال ابن عباس يستنكف يستكبر قواما قوامكم مما آيشكم لهن سبيلا يحل الرجم للسيد والجد للبكر وقال غيره مثنى والثلاثة يعني اثنتين وثلاثا وأربعا ولا يجاوز الأرب رباعا
بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء yanzu mun gaba da mutuwar Ali Imran ko mun gaba sun mun yi bakara mun gane mun shiga Ali Imran yanzu yau za mu yanzu za mu fita daga Ali Imran za mu shiga mutuwar Nisa'i kalar na fas Allah na fas yake yana kawo mana fassara wasu daga cikin kalmomi a cikin surutun nisa yake yassan kibu abin da ake nufi yassan kibu ai yassa kabiru eh yana girman kai ruwaman wato abin da ake nufi da ya kiwaman an kiwa muku wato mustanki kiwaman da kiwa muku duk istikakin su daya ma'ana inda aka karbo su duk ɗaya ne ai ma'ana cikin rayuwar rayuwa abin da zai tsaya da rayuwar al'umma lahunna sabilan ma'anar wato abin da ake nufi da Allah ya ce su dauke da hunna da nufi zani a rajima jefewa na sayi ne wanda yake ko wata take ta taɓa aure in za ta samu jira waljalda to arrajima ali ko yi waljalda da jiki ko ko bulala da jiki da wanda ba taɓa aure ko wata ba taɓa aure ba to kana ga wani da yake masana abin da wasu ake yi da aka ce biyu wasu na yi kwarai yana yana shiga kwarai zikirwa ba da zikir da tsayi wa ɗalibin wanda yake masana biyu wasu lasa da uku abin da ake nufi da masana da lasa ya yi isna daini wa talatan wa arba ko biyu ko uku ko hudu ba wai ba wai biyu da uku da hudu ake yi ba biyu da uku da hudu a'a ko biyu ne mutum ko ya mata biyu ko kuma yana iko ya uku ko kuma ya hudu ba wai ba wai ya biyu ya yi biyu da uku kaga biyar kenan ba da hudu kaga tara to ba abin da ake yi ya yake wala ku jawo da arabu ba su kan kuma na ma su su ba sa sanna cewa su mata hudu
باب إن شئتم ألا تسجدوا في الأسامة دخل إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها أبق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى أحسبه قال كانت شريكته في ذلك الأرض وفي ماله babu in kuku Allah ta ku kudi ne dama in kun tsoron ba su ba ku aiki ba ba za ku adalci ba sun barayi karanta zuwa aya zuwa karshenta حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني هشام بن عروه ابن جريج يجي وفي هشام بن عروه يا بعد الاباري wato an abi shi kuma ya sako daga babansa an aisha shi kuma babansa daga nan aisha da jin lawa na Allah ya fita ita an da rajula tace cewa wani mutum ya yi da huru yi mutum wata wato mare ya ta kasance wato a hannunsa ku fana ta hasiya a wurin ta وكان لها أرض كانوا وكذا وتدبير domin dalilu kamar da muke bayani dukiya ne a gurin balarabe da dalilu bara kulli don dukiya ne wa kana yusufuha alayhi wa to kana yusufuha ya zo yana rike ta alayhi akan wannan dalilu walan to kullu halin nafsi shehu wato ba shi da wani abu da ba sai ce gare su wani nafsi daga wato shi mutun nata illa wannan dai dino da suke da shi kuma yake rike da shi suke rayuwa a kansa fa nazala fi sai wannan aya ta sauka fi a cikin shi wannan wato shi nata Allah ya ce wa in kuntu Allah su da jami wato har za ta karshen aya da a cikin mutum da yake shi ne ba yake ina da kansa kana ya ce ta nasari kasa ko ta zama abokiyar tarayya da ce fi zalika al'ajiki sun wannan wato al'ajiki wannan wato dabina ko fi na biyu da dukiyarsa dabino nata ne ko dukiya ta ce sai ke rin cewa wato tarayya suke a cikin tasa dukiyar da kuma dabinan nata jirawi kenan
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن سعد بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه عن قول الله تعالى وإن كنتم ألا تهتدوا بلا تاما فقالت يا ابن أو يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في هدر وليها تشركه في ماله ويجبه مالها ويجبه مالها وجمالها فيريد وجوها أن يتزوجها بغير أن بغير أن يفسد في صداقها فيؤتيها مثل ما يؤتيها غيره فله أن أن ينكحوهن إلا أن يفسدوا لهن ويبلغوا لهن على سنتهن في الصداق وأمروا أن ينشئوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال أروت قالت عائشة وإن الناس استفتحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم أن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال قالت بنه أن أن ينكحوا أمن يرغب في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال
حدثنا أبو الأمين بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن سالم بن كيسان عن ابن شهاب قال ابن ابن شهاب يجي أخبرني أوس بن الزبير أوس بن الزبير يا مان لاباري أنه سأل عائشة شاكي يا تنبينا عائشة an kawai lillahi ta'ala da fadin Allah ta'ala da yake cewa in kuntum Allah ku tuzuri da ya zuwa karshen aya qala sai da na aisha ta ce yabul abi ya kai dan dan wala hadirin ne yiwu wannan wata ake nufi marayiya ce da kuma suke kasancewa ce hajjin waliya a cikin wato tsaron wato waliya wato matuƙashin al'amuransa ta ce ku za tana tarayya da shi filadi a cikin dukiyarsa ta ce ku filadi tana tarayya da shi filadi a cikin dukiyarsa wani mutum kuma da shi kuma dukiyarsa tana kayantar da shi wajen maluha da kanta shi ke na farin yi wa shi ha an yi ta zama da ha to shi wa zai nan na ta sai yi wani ruwa ta sai yi aurenta amma ba da gaira an yi ta tafi sadakiya ba tare da ya yi adalci a cikin sadakinsa ba sai wuce ha sai ya ba ta mutum ma yuciya ma yuciya gani sai ya ba ta irin misalin abin da wato wani kama yake bayarwa baya ba zai duba kimar ta ba wato ya ba ta haƙƙin da ya kamata ya ba ta ko kuma ya duba kimar ta ci ya ba ta abin da ya cancanta ci ya ba ta. to fa sai aka hana su an an yanke yin gudu da su a wani illa an yi su sai dai su adalci da mun gare wa ya furu da kunna ala'a ala sunnatihin nan su isar da su ala su ɗaukaka su mafi ɗaukaka wato sunnan su wato su talaki a talaki masu su ɗaga su wato yadda suka cancanta su kai su wannan matsayi ba su musu ƙasa da su ba saboda sun cewa suna da hannu a kansu fa umru da aka umarce su an yanki mu su auri mata balau abin da ya da daga garin su ne da daga mata su wa kunna wani wa'annan din wani suke hannu قال قال ورد قال سائل سؤال جابر وإن الناس wanda cewa mutane iskabta wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun ne rufa tawadi da manzala sallallahu alaihi wasallam ba ta ajin ayat bayan wannan aya fa anzala Allah sai Allah ya fitar da ayat da yake cewa ya tsaftu na fitin da a zuwa karshen aya kana ayat da na ji sai su ce wa qaulin Allah ta'ala ko fadan Allah ta'ala fi ayatul kubra cikin wata aya cikin wata aya ma da bai yi cewa tarjumuna an tanki wa kullu cikin da sai da zuwa karshen aya ai raka kusa a hajjikun kwaɗayin ɗaya ku an yi fi maki gabirin wato malayyarsa domin wato in na gaba ta zo an zama bayan da kusa to shi ke nan shi ne gabirin wato da kin wato malayyarsa shi ne hukun kalilan dalmali an da kusa shi ne karancin rikiya wanda ma da kuma take da karancin kan ƙarar suna na aisha da ke fanni sai aka hana su an yanki daga wato an yi su aka nan da aure an man rage ta wato gabaran wa'in ke kwaɗin jimali a cikin dukiyar da su ma biyu cansa shi ne kamar nisa a cikin wato marayun mata illa da su ce da adal ma'ana ko da wato an hana su su suna kin wato ba ta saboda karancin dukiyar ko kuma karancin cansu to dai kasa a wurin su kasa da haƙƙinsu dole su ba su haƙƙin cika musu haƙƙin su illa bil shi zama sai wani ne shi ne yake illa bil ke da adalci ne ajiyar raga mutum saboda in su an gunna da gurin shakkin da suke yi za su aure da za su rage haƙƙin a ba su haƙƙin ko da suna da ƙarancin rike suna da ƙarancin wato kyan amma auren ya kama su yi su ba da haƙƙin sassa mutum kawai haƙƙin saboda wannan wancan shafin wannan rashin dukiyar ko rashin kyau idza kunta qalilatul mali idan wato marayu suka kasance masu karancin kuɗi wanda ba da karancin kyau
babun man kana faqiran fali aqul bil ma'ruf fa idza dafatum ilayhim amwaluhum fashudu al فأشهدوا عليهم الآية وبدارا مبادرة أعددنا أعددنا أبعدنا من ال من ال من الأكاد حدثني شهاب وأخبرنا عبد الله دين سمير حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف
باب ومن كان فقيرا wanda sun zama fakiri ne kuma aka faɗi wato nan maraya to falyakul to sai a cikin dukiyar bilma a rubu da abin sani ma'ana gwargwadon wato abin da haƙƙin na ciyar da yaron ko gwargwadon haƙƙin za a ci shi ne da suke ladan da na rainon yaron da suke da shi ba. Bai za ta fasu amwalan idan amwalan idan haƙƙa ne ko za ku mai musu dukiyar su ma'ana sun samu mushi sun kai mushi sun su ji sun zama manya abin da aka ba ku na amana ko za ku mai musu to fa ashidu alaihi ku kafa ke da akan cewa ga dukiyar wani mun baki. wata fadin lahi hasiban har zai zuwa ƙarshen aya wa bidaran fasarar nan ta bidaran ai mu ba da rasa shine fasarar bidaru a tadina ai a tadina awar shine af'alna min al-asadi abin da ya hawo abar na abin da ya yi mai abin da ya yi nan ana shi an aiki da biyar lawan na wato a ishamu ya sabo daga babansa babansa daga nan aisha Allah ya da ita a cikin banin Allah ta'ala da yi to amma kana da niyyar shi wanda ya zama wadaci to falyarsa a to ya kame ke wanda ya zama wadaci aka baki renon maraya ko marainiya to kuma yana da wadata to ya kame gaban dukiyar marayin nan ya zama shi yana cikin yana ci a cikin tasa dukiyar kuma ya samu ma ke da su ba ke da su a tasa dukiyar ba ma sai ya taɓa dukiyar su yawa abincin su ba eh to haka ake so eh wa man kana fashirar wanda kuma ya zama masu talaka ne ba yi da shi aka ba su wannan wato aiki to falyakul dukiyar bil ma'ruf da abin sani eh domin babu ne wanda yake ba karamin hukun dukiyar maraya inda da shi ya kuzuna amwalan da dama zulman inda ma ya kuzuna fi kuzun jinnar wa sai ya tsalona sahira to saboda haka yake da ma'ruf kai ya huce a daidai abin da yake na al'ada na ladin da za a ba shi sanan a kaddara masalan yini ko dogon mutum ko dogon ayyuka ake ba shi za a ce naira dubu to abin da zai iya ɗauka a cikin dutse ya ci shi ne masa aiki to ya ɗau naira dubu misali to kai ya kuce haka shi ne abin da wasu al'ada ta sani shi ne kuce annaha wannan ne ayar nazarar ta sauka shi ne riwani ne shi ko riwani ne shi cikin mazubancin maraya za ta na su ji da iya zama talaka annahu ya kulci a gidan ne ciwo da cikin zuciyar eh makana iyali a matsayin wato a gidan tsayawarta a laifi a kan yaron shi marayar ko marayyar ji ma'arufin da abin sani wato shi a cikin dukiyar wato a daidai wato yankunan haƙƙin da za a ce shi ne wato kamar ladan da na wannan cewa kai ya zama da ya fice haƙƙin da biyan da za a yi tsada za a yi to ka a ce ya fice dan ana tsoro ne ana gaya masa haka ne dan kai ya cewa ba ga dukiya a hannunsa kuma ba mai kallon sa zai iya diba yadda yake so ya ci to am so ake suna cewa Allah yana ganin sa eh Allah yana ganin da abin da yake to shi da ma'ruf
باب وإذا حضر القسمة أولى القربى واليتامى والمساكين الآية حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيد الله الأشتئي عن سفيان عن شيباني عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا هبر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست بمنسوخة تابعه سعيد عن ابن عباس
باب وإذا هبر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين إذا ما تبع مكافو شيء كما رأيه من الكنيسة كان mutum ya mutu za a raba gadon za su wata ruwa an taru za a raba gadon da yan uwa suka zo miskinai suka zo kuma wato marayu ma suka zo to ya za a yi shi ne ya ta za a wani mahal kumaidi a bana na ubatun lalai ake yi an su biya da an su rani an ikirin mata ikirin mata ya ce ya san wani abdullahi bin abba an su abbas ya san wani abdullahi bin abbas da zai lawa an ma ala ya rufe cewa wannan aya wanda za a bayar da su da su su ba da ta zo da sakina قال يا بلاد ina fasa ki iya muka wasu wannan muka mace muka mace ba wai ai ba ta ta ayata ba ba ta ta hukunci da ba ba ta zuwa su hatin ba wa su sha hukunci da kai ba ta ba mu da yi da yi mu ta ba wannan hadisi annabi Abbas da Abdullahi dan Abbas ma'ana ba a shafe ba amma wasu malamai suke tunda aka saukar da ayatul mirasi an saukar da ayar gado to aka shafe wato wannan hukunci inda Allah ya faɗi ga yadda za a yi a cikin yusi kuma lawa fi auladikum duk da kai musu hazulun sa yi kowa an faɗa abin da za a bashi Allah ya ce wa na ga nasa wa na ga nasa wa na ga nasa dan ma abu biyu Allah ne da kansa ya faɗi yadda za a raba su da zakka da gado wa'annan guda biyun baki ɗaya Allah ya raba su da kansa eh bai bawa su kowa ya aiki a cikin su ba shi yasa mafi yawan malamai suka tafi akan cewa magana wannan sai dai idan su magada sun ga cewa za su yi musu sadaka za su yi musu isani da kansu amma ba a ce an zo rabon gado a cikin daga sun halata wani dangi ne wani dan wani ne ko wani baban mu ne ko waye a ware masa kaza su babu wannan sai dai su kan magada su magada an suka ga dama ma wato za su iya ma ba da dukiyar baki da su da ta su sun yi tufaki su ba sai su bayar amma yadda Allah ya raba ta abinda kawai za a ware bayan abin da Allah ya raba bayan yadda Allah ya raba ta da farko idan an zo in mutum ya mutu a ware in ana biyan harkar jana'izar su a ware abin da za a biya idan kasar da ake cewa za a biya kuɗin haka ne za a biya kuɗin da kafin za a biya kuɗin kai shi za a hayo mota za a hayo akwati za a siyo da irin wa'annan misali abin da zama na wajibi za a yi shekararsa to a ware wannan an gama sai a nemi bashi sai a nishi waye ke bin sa bashi sai a zo a tattara bashi sai a biya masa bashi idan an gama da bashi kuma sai a zo wasiya shin da zai mutu ya ba da wasiya in ya bayar sai a duba ga me ya ba da wasiya sai ita wannan ta fara da min sudus ita wasiya daga sudusi ake dibanta idan abin da ya wasiya sai a duba a ga ya gwagwaron sudusi ya kai gwagwaron sudusi eh ko ya huce ko bai kai ba idan bai kai ba sai a bayar idan ya kai sulusi ma sai a bayar amma in ya haure sulusi sai a dawo gun magada sai to gashi baban ku yayi wasiya ko kuma wanda za ku gaga yayi wasiya ko kai kanka yayi wasiya amma abin da yayi wasiya din nan ya mutu sulhi shari'a abin da ta ba shi dama ya wasiya da sulhi a cikin dukiyarsa kan yi mutu in ya mutu ai kaza da dukiya ta kaza kun kun yadda ka hau da sulhi shi ke idan ba ku yadda ba ku magaga sai a dawo sulhi sulhi shi ne hakkinsa shi ke nan sauran kuma sai a raba magaga ba ruwan wanda ya yi dan uwa ne ko dan uwa ne ko dan kan ne ko wa ne ko kani wannan kun za a yi la'akari da wannan sai a raba gado an raba gado kuma zuciyar baki sai ma gara suka kauna suka ce sun ba shi kenan za su ce za ba eh
amma a wajen bin abbas shi tana nan mu kamata kenan za a eh yi mu kamata za a aiki da a wani nuna afirka eh ai sai za a ce mu kamata a wani afirka da ai za a ce wasu malaman sun taɓa aka ba ku ne ba
na wajen yara
wajen rawan gado wai
eh ai ba su aka yi ba za a yi ba za a tun da shi na abu zafi na fas za ta yi kuma abin da muke abin da ake la'akari da shi shine idan an yi hadisi ya zo da matsala mu kan mu dukkan mu duk masailin da ake hukunci da su na mazahimu ai duk kowace mazhaba da qur'ani da hadisi ta dogara Ƙwarai kuwa.
Daga ko qur'ani ko hadisi ko ijma'i eh da ko kiyasi ko ijma'in malamai eh akwai hanyoyin da imam maliki ya bi ta abala an bajiya su ko da sauran su duk wanda ya bi ya ajiye mazhabarsa To idan an ce an mutu ai ba zai ce ba za a yi alheri ba kuma shi alherin nan ya danganta da magada su magadan da suka yi suke gado ai dai in mutum ya mutu ai hakkin su ne komai eh sai yanzu idan ma suka ce a ɗau dukiyar a baya sun ba da ita Okay.
ba an zai ce a'a domin ta su ci domin da zarar kuma ce ya mutu banda wannan hakkin da yake kansa na abin da za a yi masa sutura kuma in akwai bashi a biya dan bashi muhimmi ne a cikin a cikin mabar eh domin kuma ta ana bin sa bashi kuma zalaba an rawar cewa ba zalaba ma ya bar sallah sai an biya bashi saboda baki yana da nauyi da yawa kan mutum ya kuma baki da kansa to an gama baki sai a zo wasiya ya yi wasiya don wasiya haƙƙin a tulukun dukiyar da ya yi wasiya ko kuma abin da ya saura su a zo kan magaya da kan wannan abin da ya saura to za a raba maka aiki akan wannan abin haƙƙi kuma da muka sani ga ka'idan mazhabobi ko ka'idan malamai yanzu za ka ga wani abu a ce ba aiki sai wani malami ya zo ya ce a yana ganin aiki shi ai ba zai dace kallon sa duka su fahimta ce amma mu ba mu kai ne wannan fahimtar ba su ne suka kai ne wannan fahimta amma mu ai ba mu kai ba- ba yanzu a wannan zamanin kuma an ce sai ba da sun fahimci tun da karni na nawa ne ma wato sai zama da kusan ijtihadi ya zama ne yayi yayi yayi karanci ba za a ba za a samu masu ijtihadi amma da da al'umma Allah baya wato sa a ce mutane wato duk da wanda babu zai wanda Allah ya zaba a ciki ba kuma ijtihadi da ake fara ijtihadi kala kala ne sai Usman ya raba ijtihadi eh ijtihadi wajen kala shi ne kaga ni kowanne da irin sa to amma kowanne malami mu ba mu kai cewa kowanne muna muna ban mali mu tsalle mu kuma za mu jaji ko mu tsalle akwai wanda dai su ke haka eh akwai wanda dai su ke haka amma abin da ya ba za a yi ba shine kamar yadda malamin suka faɗa ta sabuwar rukhasi mutum da ya ji mata ba kaza a makara ta fito ne a waje kaza kuma ta yi sauri ne barta to abin da ba a so ke to kuma amma irin wannan za a bin ba ya ce mu kamata misali Eh, ya ce mu kamata kaga in an ce mu kama za a yi amfani da ita amma in masu yaro suka zo suka hazu za su iya musu dukkan su isani za su iya isani su abin da aka bari in sun ittifaki in kuma ba su ittifaki don an rarraba kowa ya ga abin da zai ba shi yana rarraba kenan ka yi a ce kafin a raba a wani ya ce a shi bai yadda ba ko wala shi kenan sai a raba zuciyar an raba zuciyar kowa abin da ya ga zai bayar a cikin abin da ya gada ya haɗa waɗanda suka zo shi kenan na rarraba a nan dan ban ba su da cikin zuciyar na'am wai amma fa ba wai hana insani aka ba wai ba ba hana aka ba farai sa babun isi kuma lahu an dai gane ko an bai kuma Eh, alhamdulillah, an fahimci.
an bai kuma zala da shi gaba ida
yawa eh aiki ne mai nan ma kirmani shi ai ai ma'anar muku kama ne ta mun ne ta mun zuha suna mai kirmani shi ai inda ai ce muku kama ce ai ne ta mun zuha ce ma'ana ba a shafe hukunci da ita ba eh shi ma haka ya fada fahiyar kala hiyar muku kama su eh wala ta mun zuha ce don kana tafiya ba ta wani yadda za ta mun zuha ce haka abin yake
ya halitta ba eh bai halitta ba kauna wahida inda akwai akwai jiha da take biyan ladan wannan aiki da babu wanda yake biyan ladan wannan aiki yanzu misali na ce za a ba da tiri ba son ko ko ba son ko ba ba son haka yake a rubuce a kayi da kotu ai kotu akwai masu biyan kuma dama ana biyan su ne don su irin waɗannan aikace aikace ka ce ake kaga ake an riga an ba su haƙƙi da babu da babu ba a biyan haƙƙi na wannan aikin aka zo za a raba mu gado shi kenan sai a yi tsada tunda ba za ku iya rabawa ba amma ga waɗanda Allah ba ilimin su zo su raba in sai an ba su kaza za su biya za su raba shi da nan sai a ba su an ga an daidaita ko kuma a rage eh tunda su Allah ya sanar da ilimin tunda su goma ke amfani da ilimin da Allah ya ba su yi saboda Allah ba sun sai sai an biya su eh amma tunda waɗancan kamar kotu gwamnati tana biyan kowane kotu tana biya kuma dama ana biyan su yanzu su tsaya su yi wa al'umma aiki wannan abubuwan ko don an ce sai an ba da kaza wannan sa rai son zuciya ne
نعم باب قوله يوصيكم الله حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال آذن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني كلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أأكل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزل في فيكم الله في أولادكم
babu kwaji babu man Allah da yake cewa yin shi kuma Allah fi auladi kuma al'ayata to to nan wannan wannan sumuni guda ne da shi akan rabon gado sai da Allah ya raba sai ba kowa hakin sa kuma ya raba gado ma da rabon gado da zakka Allah da kansa ya raba ya fa to da za a ba shi kowa abin da za a ba shi haka nan zakka ita ma wani da kansa ya fito zuwa za a ba eh to a tana zakka ta duba haka ba irin wanda aka ba ba ne su ka sai ka gyara eh kuma rabon gado in an zo dole sai ka duba yadda Allah ya ce wani kaza za a bashi wani kaza za a bashi zai iya tashi da kaza ka koma kaza duk sai da Allah ya faɗa yake cewa duk da Ibrahim ne da amara ran jamu annabi da rajin amara hu kala wato Hisham yace ibn Zubayd ya ba su labari yace abarin ibn Munkatiri shi wato wato yace wato shi Zubayd yace ibn Munkatiri ya ba su labari ya ba shi labari an jami da shi kuma mun ka cikin lokacin da ya kafa daga jami radiyallahu anhu Allah ya shi kala yake adalin nabi sallallahu alaihi wasallam ba ni da lafiya a nan sallallahu alaihi wasallam ya ga duba ni ba abubakar suna tare da abubakar shi bani salmata suna tare daga bani salmata a cikin masu dangin bani salmata ya shi yake ke ma shi ne suna masu tafiya a ƙasa ko waje da ni da ni sallallahu alaihi wasallam sai mazala da ya duba ni sai ya same ni la a akin shay'an ba na fahimta komai saboda tsananin wato rashin lafiya fada aji ma in sai manzo Allah ya kira kawo ruwa aka kawo fasawar za'a shike nan sai alwala ya alwala ni daga ruwan sun marasha alayya shike nan sai ya yi ko wannan ruwan a kaina fa a faka su sai shike nan sai na farka daga wato imana ta hujja kullu jannati ma ta amurni an asna fi mali ya rasulullahi zai ce ya maza Allah me kake umarta ta in aikata a cikin dukiya ta ka san ina da dukiya me zan ya zan yi da dukiya ta fana da zak da yusufu lafi alati ku ce ta sauka da yusufu lafi alati ku da ka kai musu azumi ta har zuwa karshen da wannan sun
باب قوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن بن عن بن ابي نجيه عن اداء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل هذا الأنثيين وجعل لأبوين لكل واحد منهما الثلث والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشعر والربع
babu kwari za mu na Allah da shi wani kullum kuma tare da azwajiku rabin abin da matan ku suka mutu suka bari shi yadda fata gare ku ku mazaje amma fa in lam yakul lahun walad in ba su da da har zuwa ne karshen aya sai hadisa Muhammadu bin Yusuf an warda an nuna abin da ke ne san adai wato ibn abin da ya karbo daga adawu adawu kuma ya karbo daga annabi da abbas ya karbo daga abdullahi da abbas radiyallahu anhu malami ta'ala Abdullahi dan Abbas ya ce kana al-malu lil waladi da idan mutum ya mutu to duk dukiyarsa su sai a ba babban ɗansa wa kana al wasiyatu lil walidain da kuma sai zama da wasiya ga mahaifa ake kuwa da ba sai ai wasiya a ba su kaza to fa na sallahu min zalika ma habba Allah sai ya kafe daga wannan abin da ake shafa ma habba abin da yake so ya shafe shi sai ya kafe kuma ya tsara ga yadda rabon gado zai kasance فجعل للذكر مثل مثل أجل الأنثيين sai Allah ya sanya wato misalin rabo biyu na mace shi ya tabbata ga namiji daya idan mutum ya mutu ya bar dukiya kuma ya bar ɗa mace da ƴa mace da sai a raba dukiya uku aka raba dukiya uku ɗa namiji a bashi biyu ita kuma mace a bata da yan su kadai ya mai eh lissa kali ibn azul husayn wanda wanda al abwayn fi kulli wahidin minhum masjidta kenan wanda al abwayn fi kulli wahidin minhum masjidta ya sanya wa uwa da ita da mahaifi ya sanya ni kulli wahidin da kowace ɗaya min wa da cikin jiza wa sudus sudus za a ba su eh uwa za a ba su sudus kuma wasu lusa da sudus idan wato akwai wato idan babu haziri wanda zai iya kare su daga ta ba wanda ya kare su to shi ke za a ba su fili idan kuma akwai wanda ya kare su sai a tafi su daga filisi su koma fili eh yanzu misali kamar mutum ya mutu ya bin matan aure da ɗa da uwa da uba misali ta zo wannan ɗan nan samun ɗan nan ya tafi uwa daga filisi ta koma filisi ko kuma ya mutu ya bar yan uwa biyu kuma yan uwa biyu sun tashi uwa daga sulusi sun mai da ita su tudu inda akwai yan uwa mutum ya mutu ya bar yan uwa ɗaya to sulusi za ta gada in ya mutu ya bar yan uwa biyu su ta tashi ya tashe ta yan uwa biyu sun tashe ta daga sulusin nan ta koma sulusi ko kuma aka mutu aka bar ɗa namiji shi kenan ɗa namiji yana nan dukkan su da uwa da uba baki ɗan su sun koma su da cikin su za a bai eh to haka abubuwa ne abubuwa ne suna da yawa masu wato hijabi akwai hijabi na cirewa akwai hijabi ma na hana ma na hana ma gadan akwai wanda in yana nan ma wasu ma ba za su yi gadan ba eh yanzu misali a ce ɗa yana nan idan ɗa yana nan wa ake magana ɗan uwa ai ba magana ɗan uwa yanzu ɗa yana nan ya kare abubuwa da yawa akwai da yawa in ɗa yana nan ba su gado haka nan magana a ce ga uba ga yan uwa ka ga uba yana nan ka ga ma a magana su kansu yan uwa in uba ma shi yana nan amma dukkan su ɗaya biyu su karfi dukkanin su ɗaya biyu su karfi idan uba yana nan ɗaya yana nan to uba ma su jiki zai ɗauka to wajen ana lalbar ake muna ko rubuwa Allah ya sa wa mace mata auren sumuni da rubi eh kamar yadda wato kamar yadda aka samu wanda aka ce idan akwai wanda zai hijabun nakali akwai kamar yadda aka ce idan wasu suna nan za su yanke kuwa daga sulhi su tafi sulhi to haka nan ma mata aure eh ubangiji ya sa ya farlanta a ba ta sumuni ko rubi idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa da matarsa ta aure ko ya bar ƴaƴanta to na ƴaƴan na su tace su daga rubi za a ba su sunan dukiyar ne za a bata sai kuma a raba ƴaƴan wani rubuwa ko kuma rubuyi idan mutum ya mutu ba yi da ɗa babu ɗan ɗa ba ɗa ba ɗan ɗa to shi kenan matarsa sai a raba dukiya kuɗa ba ta rubi inda babu ɗa ba wani zai shatsira ko rubuwa shi ko miji Allah ya ba shi rabin dukiya ko kuma rubin dukiya idan mace ta mutu ta ban mijinta ba ta da na eh ba ta da na to shi kenan abin da za a raba dukiyar ta za a raba shi a ba miji rai idan kuma ta mutu ta zama da tana da ɗa shi kenan sai a raba dukiya hudu sai a ba shi rubin dukiya za a ba shi kasance samun dan ya tace shi daga nufi ya koma ya koma rubi kuma yadda ita ma samun daya samun dan ya tace ta daga daga ya tace ta samun kamar yadda shi tace samun da ya tace shi daga nufi ya mai da shi ya rubi rubi to ita ma samun da ya tace ta daga rubi ya mai da shi rubi alhamdulillah هذا صلاة الفاتح على صلاة الفاتح
الحمد لله